kafin karanta tambayoyi akwai wani dan uwa da ya turo taimakon shi gudunmawa ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya allah saka da alkhairi ga gudunmawa ta nan a kaiwa 'yan gidan kurkuku kamar haka ya ce ya ba da omo kwali ɗaya sabulun wanki shi ma kwali ɗaya da kuma sabulun wanka guda goma sha biyar ya ce malam da fatan a sanya ni cikin addu'a allah ya bunƙasa min harkokin kasuwanci na da kuma sauran duk waɗanda suka turo gudunmawa ga yi can a kawo shi na na'am an kawo shi to Allah to ga kayan da dan uwa ya kawo fi sabilillahi ya kwaska mu daga shi Allah ya saka da alkhairi amin amin Allah ya saka da alkhairi to malam wannan mai tambara yana cewa da fata malam ya sha ruwa lafiya Allah ya sa haka amin malam ni ne na samu damar sayan gida amma mahaifina ya ƙi amincewa na yi na yi ya amince yaƙi to daga baya sai na zagaya bai sani ba na saya to tun daga nan da ya samu labarin cewa na sayi gida ya yi fushi da ni baya min magana to malam menene abun yi yanzu
to wallahu alam ba mu san me dalilin mahaifinka ba baya so ka sayi gidan wani abu ne na ku na gida wallahu alam ko watakila ko akwai wani abin da ya fi sayan gidan muhimmanci kuma kai baka faɗa ba ba mamaki akwai wata larurar a gida da ake da bukata sama da ka sayi gida ko da ya shafe ka kai ko kuma da ya shafi shi babanka za mu kyautata masa zaton wala Allah yana da wata manufa da ya ce karka sayi gidan wanda ka yi wani abu a maimakon sayan gida a bisa sananniyar hanya da wahala mutum mahaifinsa ya masa bakin ciki ko ya mai hasada sananniyar hanya a bisa banda da ya canjawa zamani duk da cewa a shari'a kai tsaye ba za a ce duk abin da za ka siya sai mahaifinka ya yadda ka siya ba akwai lokacin da mutum yaro yake karami ne bai da mallakar hankalinsa wannan ana masa wato ana hajjazinsa ana kare shi a hana shi yin tasarrufi da dukiyarsa amma lokacin da mutum ya balaga ya girma to yana da ikon yin tasarrufi wato da kudinsa da dukiyarsa ko da ba da izinin mahaifinsa ba tunda ai ya mallaki hankalinsa Allah ya ce fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum ko maraya ma idan kuka fahimci akwai shiriya da girma ya zo musu ku ba su duke su don haka idan mutum ya tara kudinsa shi yake da cikakken iko da sarauta da mulkin juya kudinsa da sarrafa kudinsa idan ba ku gane ba yanzu ba za a ce ba za ka hawa mota ba sai babanka ya yi ra'ayi in baya so ka hawa mota ba haka za ka zama ba ka hawa mota ba kuma a ce in ka samu kuɗi ka sai mota wai ka yi laifi tun da babanka shi baya so ka hawa mota babu wannan amma zai iya baka shawara amma a ce yana da iko da mulkin da ka balaga ka girma ba za ka sayi mota ba sai ya ga dama kamar kana so ka yi ɗinki ka saka riga baban ke cewa ni bana so in ga kayan dinki ka zauna a haka saboda babanka ne shi to zai iya bada shawara amma bai da haƙƙi tunda ka girma kamar misali mutum ya yi kai munzalin aure yana so ya yi aure yana da bukatar aure yana da kudin da zai aure kuma babansa ya ce ni ba za ka yi aure yanzu ba dole sai ɗannanka duka mata sai na aurar da su duka kai kuma ga ka kai gaba rake idan ya girma kai yanka in ba a yanke shi ba ai akwai matsala duk kankanar da ta nuna in ba a kai ta aka sai da ita aka fede ta aka shanye ta ba akwai abin da zai faru daga baya to irin wannan misalai ne na kan buga wannan misalai ba dan komai saboda su iyaye tunda kun ji an ce Allah ma yana da hakkinsa annabi ma yana da hakkinsa ko to akwai hakkin da akwai hakkin uba kada uba ya tsallaka daga matsayin hakkinsa ya shiga hakkin ɗansa ya kane ne ya hana shi tasarrufi barin da buga muku misali akwai uban da yake da istibdadiyya al-istibdad dictatorship cewa wai matarsa in za ta je unguwa matar ɗansa in za ta je unguwa ba ɗan za ta tambaya ba shi za a tambaya warai kuwa akwai wanda akwai wanda in matarsa za ta je wani guri sai ce ki je ki tambaye babana to kaga anan ya dauki hakkin da ba na ubansa ba ya ba ubansa idan kuma uban yana raye ya yarda da haka to shi ma ya dauki hakkin da ba nasa ba ya rataya wa kanshi ya zaka ce matar danka saboda kai ne babansa unguwa idan za ta je sai ta tambaye ka akwai wanda sakin ma shi yake yi sai in ka sake sai in sallame ta wallahi ba na sai in kore ta to kaga dai babanka ne amma akwai hakkin da yake nasa ne akwai da ba nasa ba shi ma kansa ya sani akwai abin da ba ba nasa ba dan akwai abin da dole kai zai bari kai ko ba haka bane ba ba shi zai yi ba da haka tunda ya yadda da wannan to shi ma sai bar maka hakkinka to akwai misalai da yawa amma dai abi iyaye a kyautata mu sai dai iyayen ya kamata su yi ilimi su rinka sanin hakkin su amma yaro ya kai munzali Allah ya rufa mai asiri zai sai gidan da zai zauna ya rufa kansa asiri a ce an hana shi sayan gida in dai ba wani uzuri ne karfa ba bai kamata uban ya haka ba kuma idan yaron har babu wani uzuri mai karfi a wajen uban son zuciya ne kawai yaron ya je sai gidan to bai saba Allah ba bai kuskure ba shine amsa tambayar ka amma fa na bada amsa wallahu alam ban san ba meye manufar babanka da ya hana ka sai wannan gida kai ka san me yake faruwa sai ka duba ka gani in kuma kana buƙatar ƙarin bayani ka iya nema na ko a waya ko ka zo ka same ni in a gari kake sai mu tattauna sai a baka bayani Allah gane da
mana Allah saka alkhairi to yau tambayoyin namu dai kusan dai akan iyaye ne wannan yace malam dan Allah ina so a yi wa mahaifina nasiha domin yanzu haka yana zaune a wajen tafsirin nan mahaifina baya son zuwa sallah a jam'i kullum a kofar gida yake yi har ta kai ga kanne na ma a gida suke yin sallah idan na yi musu magana sai ran shi ya ɓaci har ya kai ga yayi fushi don Allah malam ka mishi nasiha don yanzu haka yana jin mu
zuwa jam'i ibada ne kuma umarni ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wani abu bako a ciki shari'a ce ta ce musulmi kada ya sallah shi kadai ko kai ya sallah a gida ko kada ya sallah a kofar gidansa kadai ya fita ya je masallaci kuma batun ma a ajiye yaro a gida a hana shi zuwa masallaci to sai dai in akwai wata aƙida ce ta daban to amma dai a yi masa uzuri wataƙila bai fahimta ba ne wataƙila bai sani ba ne amma ya zo a hadisi ma ingantacce duk mutumin da ya sallah a gida haka kurin ya ji kiran sallah haka kurin ya zauna ya sallarsa a gida ko ya yi ma ba za a karba ba akwai wannan riwayar tana nan wanda Allah ya faɗa sau da yawa na sha kimtsawa na shirya in je in ƙone gidajen wanda suke ƙin zuwa jam'i ka duba gidan mutum a bunka mai wuta ba annabi ya ce in bunka wuta a gidan wanda baya zuwa jam'i fa uharriqa alaihim buyutahum gidajen wanda ba sa zuwa jam'i to kaga yana cikin abu mai muhimmanci ya kamata mutum ya gane idan har annabi ya ce zai kona ka duba kona duba asarar da za a yi fa idan an kona gidan mutum watakila dabbobinsa su kone watakila kayansa su kone amma wai dan me dan saboda baya zuwa jam'i ashe ya kamata musulmi ya gani ya gane cewa hakkin Allah ne idan za a yi masa sallah a fita aje a yi jam'i sai da inda uzuri sai da larura da haka mu dauki cewa wannan dattijo bai fahimta bane bai gane ba yanzu kuma ya ji ni abin da nake fahimta duk mutumin da yake iya taka kamarsa har ya zo makaranta wajen karatu ya zauna gaban malami yana jin wa'azi ko tafsiri ai a shirye yake duk abin da yayi ba daidai ba a gaya mai don da baya so a gaya masa gaskiya da zai ci gaba da zama ne a kofar gidansa yake zuwa kuma kai idan za ka yi masa magana ya kamata ka yi mai magana da girmamawa da uslubi mai kyau da mutuntawa da kimantawa wala Allah baka biyo masa ta hanyar da ya dace bane ya karba wala Allah ba mamaki ba a mai bayanin da zai gamsu bane wala Allah bai san falalar zuwa jam'i ba mutumin da ya je sallar jam'i da wanda ya zauna a gida shi shi kare ya sallah da hadarin mutum ya sallah shi shi kare a gida saboda in mutum ya je jam'i akwai tendensin insha Allah ko da zuciyarsa akwai matsala Allah zai karbi sallarsa saboda albarkacin jam'in da ya je daga cikin falalar samun jam'i duk wanda ya taka ya je jam'i daga gidansa ya je masallaci zuwansa da dawa dukkan ka da zunubinsa ake ana ɗaukaka darajarsa ana kimanta shi a wajen Allah to kaga mutum ya zo ya zauna a gida ya ya tsallake wannan yafiyar da za a yi masa da ninkin lada da zai samu kuma a ce ko yana son haka dole akwai wani abu da bai fahimta ba muna fatan Allah ya fahimtar da shi kuma Allah ya ganar da shi na'am
Allah saka alkhairi wannan yace assalamu alaikum malam da fatan ka sha ruwa lafiya Allah sa haka amin ga tambaya ta kamar haka malam ni ne in na samu kuɗi suna yawan lalacewa ma'ana dai ina da rariyar hannu to tambaya ta ma tambayi wani malami ya ce wai sharrin iska ne malam ina son ƙarin bayani
kullum Allah shi ke ba mutane kuma shi ke ba su ikon sarrafa kuɗi yake sa kuma albarka kawai kwashi albarka ku gane cewa mutum zai iya samun kuɗi kuma kuɗin su yi ta tafiya haka abin za ya kasa gane ta ina suke tafiya idan Allah ya baka kuɗi na kashewa ya sa maka albarka a ciki to za ga ɗan kuɗi kaɗan kayi abubuwa masu yawa a ciki to akwai kuɗin da za a baka kuɗin da za ka je ka nemo su watakila na haram ne ba na daidai ba ne Allah kuma sai kwashe albarka a cikin wannan na farko ka yi addu'a Allah sa dukiyarka ba dukiya ce da Allah ya cire mata albarka ba mara amfani wadda ga ta an same ta watakila ta hanyar banza aka same ta watakila ta hanyar haram aka same ta da haka an zo kashewa ma ba lalle a ga abin kirki ba kamar yadda yawanci malamai suna faɗa duk dukiyar da aka ɗebe ta ta hanyar banza to ba a iya aiki alheri da ita za ga mutum yana da kuɗi iya kuɗi ga abu romu-romunan na samun gidan aljanna amma bai zai iya cire taransa yi aikin Allah da kudin ba don saboda mai kudin nan ba ta hanyar Allah iya samu su ba kudin banza ana kashe su ne ta hanyar banza to wannan ma ya kamata ka sashi a cikin lissafi sannan akwai sammu sihiri da ake yi shine ake cewa rariyar hannu din a yi wa mutum sihiri a mai sammu duk abin da ya taba ya lalace wannan yana faruwa wani ya zo ya same ni ya ce akram kallahu aimin addu'a ya ce wallahi malam ni mutum ne mai nasibi da rabo kwarai da gaske ina samun kwangiloli da yawa a wajen gwamnati amma 'yan shekarun da malam al'amuran sun canja ya ce duk harkar da na sa hannu a ciki sai ta lalace ya ce na gwada a karan kai na ga abu romu zai biyo sai na biyo shi sai ya kusan nuna sai abin ya lalace ya ce daga baya na daina wucewa gaba sai in je in san abokina sai to shi ma in dai ina ciki to wala abin nan bai zai kai gaci ba yace daga baya malam sai nake shiga group in ana wata harka sai ni ma dan shiga dan samu percentage yace malam sai na lura duk harkar in dai na shiga cikin ta to mutanen fa su ba sa gane abin bai zai yi ba kawai ni yanzu na waye gari ni na nada hannuna kawai ni ina ganin cewa duk abin nan ina ciki kawai abin nan Allah yana cire mai albarka baya yiwa malam me yake faruwa na ce ka je ka bincika alaka ka da ubangiji ka kyautata hanyar neman ka ka ci halal ka bi iyayenka ka rinka sadaka ka kula da sallah kuma ka dage da zikirin safiya da maraice ba mamaki wani samun aka yi maka wani sihirin aka yi maka sihiri gaskiya ne yana ci malam ai nan na gaya muku annabi sallallahu alaihi wasallam gidansa ne ba aka hana shi zuwa matansa rabon girki ya daina zuwa kuma wallahi ya dauka yana zuwa ana iya mutum sammu ya gagara yin wani abu yanzu akwai wanda aka yi mai sammu yana bala'in ciniki a kasuwa in ya je kasuwa shagonsa layi makota suka ga kai ya ne ne wannan mutumin yake ɗebe customers da suka jefo shi wallahi malam da an ce tafi kasuwa sai fashe da kuka kai akwai wanda na sani wallahi sai da na je za a yi masa rukiya wallahi malam makancewa yake amma in zai je kasuwa ne sai ya makanci da zarar ya kama hanya zai tafi kasuwa sai idon ya daina gani amma in ya dawo gida sai idon ya bude kaga wannan sammu ne akwai wanda ya ce malam ina zuwa kasuwa duk ranar da na bi layi ta kaza in zan je shagona to a ranar ba zan amfani ba yi ni zan yi ina ciwon kai da zazzabi amma sai na gane sai nake canja hanya amma in na bi ta wani guri ba nan ba lafiya lau ya ce wannan layin kuma in na bi gabana ya rinka faduwa kenan ta tsorata kuma in kasa gane tsoron wa nake ji duk wannan yana iya faruwa sammu da sihiri gaskiya ne yana iya faruwa akwai wanda ake hana su kusanci iyalinsu akwai wanda ake hana su su yi sana'arsu wani aikin kafintanci yake an mai sammu baya iya daga gudumar ya dake ta wallahi bai isa ba yana dagawa zai ji wani irin bala'i wani harkar fawa yake yi bai isa ya je ba wani malamin makaranta ne sun hana shi zuwa riƙe alli wani gashi nan abubuwa masu tarin yawa to me ya amfanin wannan a yi bayani mutane su gane cewa kaga dan adam ɗin yana da haɗari sosai sai ka yi addu'a ka roƙi Allah ka yawaita zikiri safiya da maraici ko kun gama ko mu goma ba Allahumma izal islam wal muslimina wa adilla shirka al mushrikina wa dammir a'da ad-din wansur ibadaka al muwahhidin wa hamiyawta ad-din ya rabbal alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh